العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin amincewarsa da ikonsa rayuwarmu ta iso wannan rana wato wanda cikin ikonsa rayuwar ta iso wannan rana yau laraba 22 ga watan ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma yake daidai da 11 ko ha 11 ga watan march shekara 2026 miladiya mun sake haɗuwa wannan majalisi na masjidu sunna da ke titin sardauna a nan cikin garin azarai a jihar bauchi inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma barkonon hali muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya mana mawafaka cikin karatun da zami da sauraron da zami muna cikin suratul rahman wato allah subhanahu wata'ala yana jerantawa 'yan adam nau'o'in ni'ima da ya yi wanda ya cancanci su bauta ma Allah subhanahu wata'ala su masa godiya a dalilin waɗannan ni'ima mun tuke a kan aya ta 28 insha Allah za mu ci gaba daga nan fara bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah subhanahu wata'ala ya ce ya tsaluhu mafi samawati wal ardi duk waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasa roƙonsa suke yi ba wanda ba Allah yake roƙo ba don ba wanda yake da wata madafa ko inda zai waiwaya ya juya don neman taimako in ba wajen Allah ba ko da mutum ya roƙi wani Allah to alal hakika ya yi zalunci domin wanda ya roƙan ba shi da ikon ya aiwatar da wani abu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abin roƙa ya tsalhu man fis samawati wal ardi duk waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasa Allah suke roƙa kenan har mala'iku Allah suke roƙa shi ya saka Allah maɗaukaki ya ambata mana a cikin suratun nisa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham lalle ku kiyaye dokar Allah subhanahu wataala wannan da kuke roƙeƙeniya da shi ko da tsakankaninku da sunan Allah kuke roƙon juna to idan kuma za ku yi roƙo Allah maɗaukaki shine wanda ake roƙa shine ya ba ma kansa suna as-samadu Allahu samad in an ci as-samad wato wanda ake nufata da dukkan bukatu shine as-samad to Allah yace yas'aluhu man fis samawati wal ardi duk waɗanda ke cikin sammai da waɗanda ke cikin ƙasa shi suke roƙa ay yantiku aw hal ay bi lisanil hal ma yahtajuna bihi ila alquwwati ala alibada ma yahtajuna ilayhi min alquwwati ala alibada abinda suke da buƙatarsa na ƙarfin da za su samu su yi bautar Allah subhanahu wataala yanzu misali mutum yana so ya tashi ya sallar dare ko yau daren 23 ko yana daga cikin dararen da ake tsammanin lailatul qadr dararen mara to sai kaga mutum a cikin goman karshe yana so ko ma ba a cikin ramadan ba yana so ya tashi sai ka je na chapter Allah dai bani ikon tashi ba haka ake faɗa ba mutum in ya cika cikin sa nak ya sha ruwan sanyi jiki yayi nauyi ko ya je gona ya dawo jiki yayi laushi yana fargaban cewa in ya kwanta ba zai iya tashi sai ka je na roƙon Allah to kaga ashe duka lokacin da ake da wata bukata Allah subhanahu wataala ke yanzu ka duba wani ne aka bani labarin a nan garin wai yana cewa shi Allah ne mabiyansa ma suna allantar da shi ko ai ka san akwai masu yin haka to wata rana sai ya zamanto jinya ta same shi bai san ma an kai shi asibiti o makashiya wani ya taɓa ban labarai akan idansa abin ya faru mutumin ya je shi a nan FMC su kuma suna da doka ka sani lokacin tuntuna FMC ba a shiga sai lokacin da aka amince shekarun baya ne an kawo wani bashi da lafiya shi ma wani babban shehi daga kano ya zo zai shiga sai ake cewa abin nan suka ce ba zai shiga ba sai mabiyan suna cewa kai yanzu allah za ka hana shiga don allah ka duba shigantaka wallahi wani ya gaya ma gabansa aka yi yana makyarkata yake ban labarin to kaga shi ya allantar da kansa ko to kuma sai allah din ya kama shi inna batasha rabbika la shadid da Allah ya kama shi bai ma san yana cikin wani yanayi ba an kai shi asibiti magashiyar sai gashi kuma asibiti ana cewa aje a kira likita shi kuma kawai banda nishi yana wayo Allah wayo Allah a to wai ya zai ce kuma wayo Allah tunda shi an allantar da shi wanda yake ban labarin sai ya ce to ai da sai dinga cewa wayo ni ko ba haka ba Allah ya sauwaka to kaga ashe duk iya shegen mutum idan ta kure masa Allah yake komawa kai ko ai alqur'ani ma Allah ya bamu labarin wace aya ce aran ma idan suna cikin teku aya ce ta kubce mene ina tsammani ko cikin Yunus da'a wallahi mukhlisina lahu ad-dina la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin idan igiyar ruwa ta juya ta juya suka ga cewa halaka ne ka san ba kamar a duniya bane idan ka amana ba kamar akan tudu bane akan tudu zaka iya garaje ka dirka ko kaga mota tana tangal tangal tangal wani sai ya garaje ya dirka ko yace ba dai abin nan to te ba in ka dirko ya ina zaka je gara ka zauna a cikin to sai kaga Allah kawai suke roka to Allah din shine yace yas'aluhu man fis samawati wal ardi waɗanda suke sama da waɗanda suke kasa shi suke roka ma ya hatajuna ilaihi min alquwwati ala alibada abinda suke da bukata su samu na karsashi a jika dan su bota masa wal rizqi in suna neman arziki Allah yake bida wal magfira in bawa yana son marerece ma ubangiji ya nemi yafiya Allah yake nufata wa gairu zalika da ma dukkan bukatu Allah yake kullu yawmin ai a kowane lokaci ai wakacin huwa fi sha'anin Allah yana cikin wani sha'ani ba lokacin da Allah ba bayarwa yake yi ba da'ima kuma ba wanda ya san adadin abin da Allah yake yi a kowane zamani in ba shi Allah ɗin ba kalma ka ce sakan ai sakan ma yana kiftawa ko to in between sakan ɗin aya ko wani abu ko ba haka ba to a kowane lokaci shi yasa ka ce kulle yawmin ai kulle waqatin a kowane lokaci huwa fi sha'anin Allah yana cikin wani sha'ani daga na bayinsa suna roƙonsa yana amsa musu ba su roƙon ba ma ya ba su eh Allahu samad to kaga wannan ashe babban ni'ima ce babbar baiwa ce shi yasa a kowane lokaci babu shamaki a tsakaninka da ubangiji idan ka roki Allah subhanahu wata'ala Allah zai amsa maka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an sharadi falyastajibu li wal yu'minu bi to wannan shine abin da ake so bawa ya cika sai Allah ta'ala ya amsa masa Allah ka amsa mana ai huwa fi sha'anin amrun yuzhiru ala wifke ma qaddarahu fil azli Allah yana cikin wani al'amari wanda yake bayyanarwa a bisa wato dacewa da abin da dama ya riga ya kaddara shi tun asali min ihya'in a kowane lokaci Allah yana rayarwa wa imatatin nan ana lokacin da wasu ake karɓar rayukansu a wajaje daban-daban a lokacin kuma suke zuwa duniya haka lamarin yake kullum kuma Allah ne yake aiwatar da kayansa wannan ya ransa ya suna magagin mutuwa tare kaddara a ce su dubu ko miliyan a cikin duniya ko sama da haka Allah kaɗai san adadin wannan ana zara ran wannan yana biyowa wannan yana biyowa alai a daidai lokacin da suke biyowa wannan kuma nakudan ta tashi wannan kuma ya murda wannan kuma faya ta fashe wannan kuma yana fitowa haka abin yake ajeri ajeri ajeri kullu yawmin huwa fi sha'an su waɗannan suna ungozo mutuna cewa oh Allah dai sauke ta lafiya mai gida shi ma yana waje hankalinsa a tashi Allah ya sauke ta lafiya Allah ya sauke ta lafiya waɗancan su kuma kuka suke yi ana rara shi an amshi rayin wani nasu to kaga wannan yana addu'a Allah ya sauke ta lafiya wannan kuma yana cewa Allah ya gafarta masa Allah ya sa jinyan nan ta zama masa hutu ai ka ko addu'a yake to kullu yawmin huwa fi sha'an rayarwa kashewa wa izazin ko kuma ya buwayantar da wani wani ya samu daukaka wa idlalin wani kuma ya kaskantar da shi wa ighna'in wani a lokacin da ya sami wadata wa idamin wani kuma lokacin arzikinsa zai kare wa ijabati da'in yana kuma amsa addu'a duk wanda ya kira shi wa ida isa'ilin ya bayar ma wanda ya roka wa gairu zalikai da tarin shurin masaki Allah kullun cikin wani sha'ani yake to yadda ubangiji subhanahu wata'ala baka da sha ka duba fa ba a bukin fa a wajen Allah in ka je ganin babban mutum ina sai kai bukin wani ma za ka je sau ɗaya za ka je sau biyu wani ma sai je sau iya adadin da ya sani bai samu gani ba haka ne ko? in fada ya je shi sarki yana son ganinsu zai iya shaurarenka a kukanka da ya ka amma mutanen fada sai su hana ka shiga ina haka ne wani yana so ya je shi ya ga chairman na local government amma su kuma wancan sai su hana shiga wani gwamna yake so masu zazzara idanu suna bakin kofa kuma watakila inda zai je shi wajen gwamnan zai shaurare shi amma su yanzu sun hana to ubangiji yana da buwara ne yana da fadawa yana da yan iso shi ya saka manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama kansa Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni in bayina sun roki tambaye ka game da ni ina nesa ne ko kusa bai ce faqul ba a bisa uslubi yadda qur'ani yake ta zuwa yas'alunaka anil yatama قل إصلاح لهم خير يسألونك عن المحيض قل هو أذى يسألونك عن الأهلة قل هي مياقيت وهكذا دكو إلا كان قل قل قل أما بندنا me yasa kanan ba a ce faqul ka ce musu inni qaribun ina kusa ba dan kar a samu tawakkumin akwai shamaki tsakanin ubangiji da bawansa kar ma kai tunanin cewa annabi ne zai maka iso wajen Allah a'a Allah ya ce shi yasa shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da ya ambata labarin wani mutum alladhi qatala tis'atan wa tis'ina nafsan a cikin mutanen da suka shude da yazo shi wajen wani wani mai bauta bai san fike bai da fikihu akwai abin nan tuba a waje na yace wai mutum 199 ka kashe ka ce tuba bar wajen nan kar ma laifi na shafe ka yace to ai na tona asiri na gunka sai cika ta na ɗari da shi ko da ya je shi wajen wani komo shi masani ne me ya gaya masa wani lafazi ya faɗa wani zai iya tunawa na barakallahu fikum gashi duk sai sai eko abin yake yi wa man yahulu bainal abdi wa rabbih haka annabi yace mutum ya faɗa wa man yaqulu bainal abdi wa rabbih wa ko ya isa yayi shamaki tsakanin bawa da ubangijinsa kaga annabi ya kore istifhamu takrir ne ai ma'ana ba wanda zai yi shamaki tsakanin bawa da ubangijinsa to wannan hikimar ce ta saka Allah subhanahu wataala ya ce fa inni qarib ni ina kusa domin a gaya maka cewa babu shamaki to don Allah wannan wace ni'ima ce ta wuce wannan ubangijinka a kowane lokaci zaka roke shi kuma zai amsa maka to shi saka Allah ta'ala sai ya biye da cewa fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaththiban da wadanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa abi hadha tadbirul azim wannan gudanarwa mai ban sha'awa mai girma da Allah ta'ala yake ma bayinsa ba shamaki wajen makhluki kuma dan uwanka sai an sa shamaki sai an yi ta ma iso amma wajen ubangiji babu iso an bi rahi minan ni'am ko ko wasu daga cikin imomin da Allah ya muku ne kuke karyatawa shi yasa har kuke butulce ma Allah ba kwa bin sa ba kwa bin manzon sa to idan har haka mutane suka zaba wa kansu suna ga cewa ai tarin ni'imomin da Allah ta'ala ya musu maimakon su yi shukura ga Allah domin muqabilin ni'ima da Allah ya wa bawa so yake shi kuma ya bauta masa iya wannan kawai Allah yake so kuma fa in ya bautan ba wai ya biya Allah bane a'a yanzu Allah ya masa tanadin wata ni'imar da bai taba sanin irin ta ba shine aljanna Allah ka samu a ciki Allah karimi ne to in ku har bawa ya zaba ma ya zaba ma kansa yin butulci ne a ubangiji ba zai gode wa ni'imomin Allah wajen yin biyayya ga Allah da manzon Allah ba to sai Allah yayi wa kalami na kashedi bai tsoratarwa sanafrugu lakum ayyuhat thaqala ai za mu juyo kan lamarinku za mu juyo kan lamarinku ayyuhat thaqalan ko mutun da aljan su ne athqalan za mu juyo kanku nan da aka ce sanafrugu lakum ba wai ana nufi cewa Allah yana cikin wani shagali ne da ya dauke masa hankali ba balantana in ya kammala da wancan ya dawo ai yanzu an ce kullu yawmin huwa fi sha'an ko eh larabawa sukan ce la atafarwa ganna laka lafazi ne wanda suke faɗa a larabci la atafarwa ganna laka wato zan jiyo kan lamarinka ko da kuwa ba wani abu suke a lokacin ba lafazi ne kawai ibara ce aka kawo ta arabiya da aka ce sanafurugu lakum zan juyo kanku ai ma'ana akwai lokacin da na sanya wa'adi wanda a wannan lokacin ne zan muku hisabi shine ma'ana ayyuha taqalana al-insu wal jinnu Allah ta'ala ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaththiba shin kam da wadanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa abi tilkan ni'ami min ithabati ahli ta'a wannan ni'imar da Allah ta'ala ya tanadawa masu yin biyayya cewa zai ba su lada mai gwadi Allah ne maka duk abin da kake da shi sai kai yace kuma ka bauta masa kuma bautan nan bata taka karata karya akan ni'imar da ya maka ba kuma sai ka bauta masa da ka bauta masa maimakon a ce ana binka ciko kuma sai aka tanada maka wata ni'ima da baka ma san iyakarta ba muƙabilin wannan ɗan kaɗan ɗin da ka yi wannan akwai ni'imar da ta wuce wannan to shi yasa Allah ta'ala ya wannan tambaya a fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sakamakon da Allah ya tanadi ga masu da'a mai daɗi kuka ƙaryata ba ku gamsu da shi ba shi ya sa ba kwa nemansa wajen yi ma Allah biyayya da manzansa wa hukubati ahalil ma'asiya ko kuwa lokacin da Allah ya sanya a kiyama zai yi horo ga masu sako wanda ya zalunce ka a duniya ka rasa yadda za ka yi da shi wanda ya zo yana duk abin da ya ga dama amma da ruwa ya ƙare wa ɗan kada a kiyama Allah ya kama shi ya azabtar a kan idan waɗanda ya zalunta ko kuma an zalunce ka a jininka ko mutuncinka ko dukiyarka ba yadda ka iya a duniya amma a kiyama sai Allah ya turke wanda ya zalunce ka a karɓo daga cikin ladansa a biya ka shi an masa horo to shin da irin wannan ni'imar ne bayi suke butulce ma ubangiji ba za su bi shi ba haka tambaya ce Allah yake wanda kamata ya duk mai hankali jerin gwanan tambayoyin nan in an tina ni'ima sannan kuma aka biye da tambaya to kai san wannan ni'imar da aka ambata ita kadai ta cancanci ya sallama wa ubangijinsa gaba daya to Allah subhanahu wata'ala sai ya sake kashe ni tsokaci ne ake yi dangane da su mutum da aljan da aka ɗora ma hukunci su ne almukallafun su ne alfakalan idan har mutum yana ga cewa a kowane wajen da zai laɓe yanzu ba mutane suna yin abin da suka ga dama su sha ba ko ba haka ba ne masu satan kudin al'umma za su jida su jida su jida in an kai su efcc ba komai ba ake musu ba zaunar da su ake a air conditioner in an ce an sake mutum ba sake ya sha kai ba inda aka ajiye shin ya fi gidanka kyau haka ake musu kuma shi ke na yarjeje ne ake to yanzu mun san ka karɓuta ɗebi kaza ka ke ɗebi kaza nawa ka yadda ka yi laifin ya ce to gaskiya kuɗi da ya salwanta nawa za a iya samu za a iya samun kaza a maida shi cikin asusu sai a yarjejeniya mutum ya bayar kuma sauran sai a ce to zai dinga dan bayarwa kaɗan kaɗan ta haka kuma ruwa ta sha ta iya yiwuwa watakila ba cewa na ce hakan ake yi ba amma ta iya yiwuwa su ma jami'an watakila sai a yanka musu nasu kaso kaga sai a san yadda magana za ta daidaita to ai kaga mutum ya samu makubuta ko a duniya ne ko ya kubuta ko kuma mutum zai zo shi yayi shegantakarsa barawo ne zai je shi a masallaci ya dauke wa mutane roba roba shi yana ga cewa yanzu ya gudu ya kuya ba wanda ya gan shi ya shiga cikin rububi ya yi gudu da mashin ana ganinsa Allah ya kara wa malam bala lafiya wata rana gidansa tun yana GRA ya zo ya kafe mashin ɗinsa ya sata ma ba ta yawa ba mashin ɗinsa sabon roba roba ya shiga gida kawai sai ya ji an zai aje cefa ne sai ya ji mashin yana diri to da ya fito wajen kuma gashi titi ne ba kowa ta ɗan lungu ya fito a guje yana ganin mutumin da mashi yana cewa ka ji tsoron Allah fa bawon Allah ka ji tsoron Allah ina sai wuta yake karawa shi kawai yana ga ya sha tun da ba ga fuskarsa ba kuma ya gudu ana cewa ji tsoron Allah ya gudu da mashin to idan har mutum yana ga cewa akwai wani abu da zai aikata a nan duniya ya sha to sai Allah subhanahu wataala ya wannan tsokaci na wannan aya ya ma'asharal jinni wal insi ya ku taron aljanu da taron mutane an fara da aljani saboda ai yafi mutum kangara shine yanzu sai ya shiga duhu ma ba gan shi ba kai ko ba yadda za a yi ba a ganka ba to ya ma'asharal jinni wal insi ya ku taron aljanu da mutane in istata'tum an tanfudhu idan kuna da ikon ku iya fita min aqtaris samawati wal ardi daga cikin sasannin sammai da sasannin ƙasa ku ruga a guje ku shiga wani waje ku ɓuya in kuna ga har za ku iya aikata haka harbi na min alhashar wal hisabi wal jaza wai ku guje ma hallara ku da za a yi na kiyama ku guje wa hisabin da za a muku ku guje ma sakamakon da Allah subhanahu wata'ala ya tanada in har kuna ga za ku iya haka Allah ya ce fanfudu ku fita mana ku gudu amru ta'jizin ne umarni aka yi amma gajiyar da su aka yi an nuna cewa ba su isa yin hakan ba fa idan aka hallara kiyama akwai wajen mafaka wallahi ba wajen da ake fakewa ai falan tastadi'u zalika ba ku isa ku guje ma Allah ba a ranar alkiyama kun san yadda lamarin kiyama zai kasance idan aka tara mutane dukka da halittu baki daya mutane ranar zaka ga aljani aljani kwarai kwatan za a gan shi za a tara mutane za a tara dabbobi za a tara duka abin da ka sani tsuntsaye da dukkan halittun da Allah ya sa a duniya za a hallara su sai mala'ikun sama ta ɗaya sai su sauka su kewaye su sai mala'ikun sama ta biyu da suke ninkin ba ninkin na sama ta ɗaya sai su sauko su kewaye da haka har sai an je sama ta bakwai to don Allah ina ne wajen gudu shi yasa Allah ce ya ma'asharar jinni wal insi ya ku taron aljanu da mutane in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard idan za ku iya ku fita ku ruga a cikin daga sassanin sammai da kassai wai don ku buya fanfudhu to ku fita mana Allah ce la tanfuduna illa bi sultan ai ba ku iya fita sai da wani dalili bi kuwatin min Allah da karfi daga wajen Allah subhanahu wataala wa burhanin minhu da kuma dalili daga wajen Allah subhanahu wataala Allah ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiba shin da wanne ne game da ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abi tanbihi ala ajazikum an shay'in illa bi hawlin min Allah fadakar da ku da Allah yake yi tun a duniya akan cewa ba za ku iya wani abu ba sai in kun samu taimako daga Allah Allah yake nusar da ku don ku koma wajensa wajen neman taimako wannan faɗakarwar da ya muku ne kuke karetawa an bi gairu zali ko ko daga wasu daga cikin ni'imomin Allah Allah subhanahu wata'ala sai yake ambata wato ga wanda zai karambanin tashi sama kun san gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aljanu sukan yi wani abu sukan tashi sama dore akan dore mas'ala ce yanzu ma khilafiyya tsakanin malamai wasu malamai sun ce daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam aka sha makance wannan wasu sun ce yanzu ma sukan kokarta amma kuma Allah yana jefe su da babu jifa eh da ba jifa aljannu sai zo sai su dore akan dore su tashi ɗaya akan ɗaya ɗaya akan in sun tafi sairin sama to sai kuma su dinga hawa ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya sai su yi tsiri sai su je kusa da kofar sama ta daya idan an yi umarni ga mala'iku maganar da mala'iku sai ake umarni na abin da za a wanzar sai su jiyo idan mutum ya idan aljani ya ji sai ya gaya wa na kasansa shi ma ya fada shi ma ya fada shi ma ya fada da haka sai an gaya wancan na kasa shi kuma wancan na kasan sai ya gudu sai ya je gaya wa boka shi kuma boka sai ya rubuta amma sai ya ƙara kuma ƙarerayi guda casa'in da tara sai ya cika ta nawa sai ya cika ta ɗari don haka daga an ga ta farkon tafarcin da magana ce da Allah ya ambata wa mala'iku mala'iku suka faɗa a tsakaninsu na umarni idan aka ga wannan ya yiwu to shi kenan sauran casa'in da tara ma sun gaskata ta haka aka yi ta samun kundi-kundi wanda annabi suleiman ya tattare kuma an rufe wannan waje na wannan tsegumin daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dai malamai suka farajjahawa to irin waɗannan aljanun da suke tashi za su iya tafiya su je su jiwo tsegumi sai Allah ta'ala ya ce yursalu alaikuma shuwazun min narin wa nuhasu kuma yana aikowa akan ku alaikuma ma'ana ku aljanu da mutane shuwazun min narin wani wato balbali na wuta wani has da kuma bakin hayaki falatan tasiran yadda ba za ku iya kaiwa zuwa ga nasara ba ba za ku kai zuwa ga gaci na jin wannan tsegumin ba shiwazun shi ne huwa lahabuha alkhalis min ad-dukhan harcan wuta wanda babu wani hayaki a cikin sa shine balbali aw ma'ahu inda muhawalati ko aw ma'ahu ko kuma ya kasance tare da hayakin madu ana ce da shi shiwa inda muhawalati kuma nufuza min aqtar as-samawati wal ardi fi dunya malan sai fassara shi da cewa duk lokacin da kuka yi kokarin yunkurin za ku kutsa cikin sammai ko da anan duniya kuka kokarin za ku yunkura ku shiga cikin sammai Allah ta'ala yakan iya jehowa irin yulan nan ta wuta wanda za ka ga da yadda za ka dinga ga haskenta amma da rana ba za ka ganta ba wanda Allah ta'ala ya sanya waɗannan dama domin ya jefe shaidanun da suke karambani don shiga sama ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين mun kawata sama da taurarin ji Allah subhanahu wataala saman duniya kuma sai muka sanya ta abinda ake jefewa shaidanun da suke tseguni domin asali abinda yasa malamai suka rajjaha cewa yanzu an rufe lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo ya tafi daga makka ko ta masa kunci ya tafi tawaif Ta'if ma sai abin bai samu tarriya ta kirki ba ya dawo da daddare yana sallah wasu aljanu waɗanda suka fito daga cikin tsaunukan ƙasan Yaman anan suke zaune ana ce da su jinnun nasibin su ne suka nemi yin tsegumi kamar yadda suka saba iyaye da kakannu sai aka dinga jefe su suna faɗowa wasu su mutu wasu kuma sai su nakasa sai suka ce wannan abin mu ba mu san haka na faruwa ba illa li amrin azimin wani babban abu ne ya faru ku shiga cikin duniya ku kewaya ku ga ko za ku iya ganin wani abin da shine ya zama sababi to waɗanda suke kewayawa shine sai suka zo nan tsakanin ta'if da makka gindin wani tsauni sai suka tadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da yaransa zaidu annabi yana sallar dare na karatun alqur'ani shine har suka koma suna cewa inna sami'na qur'anan unzila min ba'di musa suka dinga ba da labari wani waje suka ci qur'anan ajaba to nan shine Allah subhanahu wataala yake ambata yursalu alaykuma shuwazun min narin wa nuhasun fala tantasirani in ma kun yi kokarin kutsawa cikin sammai to Allah zai aiko muku wato da harshen wuta balbali kenan wa nuhasun da kuma hayaki fala tantasirani yadda ba za ku samu nasara ba malai yace a duk lokacin da kuke kokari akan za ku kutsa cikin sassanin sama daga nan cikin duniya malai yace fihi tanbihun wa tahdhirun kuma cikin wannan za a iya fahimta akwai faɗakarwa kuma akwai gargaɗi ala muhawalatil jawayina fi su'udi ila al-qamar wa zahra'i wa ghayriha wato kama akwai gargaɗi anan da kuma kashedi ga waɗanda suke ƙoƙari aljawiyin su ne wanda suke astronauts masu shiga sararin sama ɗin nan to ana musu kai kaman a cikin ayan nan akwai kashedi fi su'udi ila al-qamar tafiyar da suke yi su je wata wa zahra ko kuma su tafi zuwa ga sauran taurari wa ghayriha da sauran wajaje da suke tafiya su ce sun je mars ita ce zahara to makamantan irin waɗannan kage yanzu wannan malam yace yana nuna kashedi kenan da Allah yace yursalu alaykuma shuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran to da Allah subhanahu wataala yayi abu a sama ai abin nan Muhammad Gawo ma yayi gaskiya ko Muhammad Gawo filinge yace Allah da yayi wata a sama ku sani fa bai ajiye shi a can wai dan aje a taba ba yana nuna cewa karambani ne a kuntun muhammadu ga lokacin gawo shi nan gabo yawwa ya ce yana gargadi domin idan ana ci gaba da sauka a wata to fa za a tsokano wata fitina to yanzu an kame filaye ma watan duk kasashe sun je sun kakkame filaye yanzu ma ba sauran fili a can kowa ya kame wannan sun china ta kama america ta fara zuwa rasha ta je sannan kasashe duk su kowa ya je kakkafa tuta sun kakkama in duniya ta fashe duniya ta zama ba za a iya zama ba to su dama sun ajiye a can sai a koma wata ajiye a zauna Allah ne Allah bai wata dan a zauna shi wallahi bai wata dan a zauna ba nan ƙasa ne Allah madaukaki ya dan mu zauna eh fiha tahayuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun haka Allah yace fiha tahayuna a cikin duniya za ku rayu wa fiha tamutuna kuma a nan duniyar za ku mutu wa minha tukhrajun kuma daga jikin duniyar kasar za a sake fidda kula na alkiyama to waye kuma zai ce za a zauna wa mugu sai ya jarraba mu gani to malam kaga nan sai ya hararo cewa cikin waɗannan ayoyi kenan da aka tun daga yama asharal jinni wal insi in istadatum har zuwa nan da aka ce yursalu alaikum ashwaqun min nar wa nuhasun fala tantasiran akwai kashedi kenan ga masu irin wannan shishigi su ce za su tafi can ويم فيمكن أن يسعدوا ب ب بقوة كو ب ب ب كو بالقوة التي سخرها الله لهم يا إيوا سيئة تفيا وتعدن دواني دبارة لكرفي دا الله تعالى هو لمس أسامو كمبون دزي يزوا وفي حال ذلك أما إرم ونن ينين دسكي تفيا دن يموت كثير منهم بالشواذي da yawa daga ciki suna mutuwa saboda irin wannan yular da Allah yake jefa musu sai ga an ce kumbon an jefa shi amma ya tarwatse ba a yi nasara ba sau da yawa ana atem atem a ta jarabawa a ta jarabawa abin ya fashe ya fashe ya fashe wannan kuma a ce ya je mu dai labarin suke ba ba wanda zai iya tabbatar da an je ko ba a je ba amma dai suna cewa sun je to kaga waɗanda suke lalacewa irin wannan yular ce take samun su allazi yusabbu alaihim wanda ake watsawa a kansu wala yastadi'una raddahu an anfusihim sa'inna kuma ba sa iya karewa kawunan su daga gareta fata'ala Allahu al-malikul haqq mala yace daukaka ta tabbata ga Allah wanda shine sarki tabbatacce la ilaha illa huwa rabbul arshil azim ba abin bauta cancanta sai shi shine ubangijin al-arshi wacce take mai girma Allah ta'ala yace fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban shin da waɗanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kam kuke karyatawa abi hadal ikhbar bil gaibi am bighairihi irin wannan labarin gaibi da Allah yake fada kuke fadaka ku san yayin kiyama za ta kasance don ku mata tattali ko ku da waɗansu abubuwa daga ni'imomin da Allah ya tara muku kuke karetawa har ba ku masa biyayya na'am
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah subhanahu wata'ala ce fa idan shaqqatis sama'u a yayin da sama ta kekkece in farajat abwaban linuzulil mala'ika lokacin da sama ta bubbude ta zan kofofi a yayin da mala'iku za su sauko in mala'iku za su sauko wani in rugugi ne ya ishi halittu abin tashin hankali Allah subhanahu wata'ala ya ambata wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bilgamami wa nuzzilal mala'ikatu tanzila a ranar da sama za ta kyakkece giragijenta tamkar giragije ta kyakkece kamar giragije da suka raraba wa nuzzilal mala'ikatu tanzila kuma a sassaukar da mala'iku saukarwa lokacin mala'iku kamar yadda Allah ta'ala ya ambata waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo irin zuwa da ya dace ga Allah ba mu san yayin zuwansa yake ba amma almaji'u ne alhaqiqiyya kuma tunda Allah ya faɗa haka zan faɗe ta yayin zuwan Allah yake ba mu san yayin zuwansa yake ba ba zuwansa ne irin na makhluki wani ya taso daga waje zuwa waje ba ba haka na Allah yake ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir amma tunda Allah ya faɗa wajibi ne zamu faɗa amma ruha kama ja'at bila takyifin wala ta'tilin wala tashbih haka magabata suka faɗa to don haka Allah subhanahu wata'ala ce fa idan shaqqatis sama'u ayayin da sama ta kekkece fa kanat wardatan sai ta zama to jajir ay mithlaha muhammara wata za ta zama to kaman wardi akwai wani abin nan fure za a ganshi ja ne furen wardi to shi na kace wardatan wato sai ta zamanto ja tamkar firan wardi shine nan male ce ai mithlaha tamkar firan wardi muhammaratan za ganta tayi jazir kaddihan kuma sai Allah subhanahu wataala sai ya ce ai zaka ganshi kaddihan wato kamar jar fata fata wacce take ja kal adim al ahmar al adim shine fatar da aka jeme ta kuma ja ala khilafil ahdi biha sabani yadda ka saba ganin sama yanzu daga nan in ka daga kai ka kalli sama da rana sai ganta ta yi shudu shudu ko wani lokaci ya ganta fara fara to saman canja ta ke yau matu baddalo al'abdu ghairar ardi was samawat wa barazo lillahi alwahid alqahhar ran da za a musanya muku ƙasa ba wadda ka sani bane in an tashi a kiyama ba wannan ƙasar za a gani yadda ka saba ganin ta ba ba haka take ba an canja ta environment din yanayin ya canja maka kwata kwata sannan saman ma in ka daga kai ba yadda ka saba ganin saman ba kaga ga rana ga wani wata ga wani ba yadda ka saba ganin ta a'a an canja maka yana shakalin gaba ɗaya za a ganka kaman a wani waje daban kake kuma a duniyar kake shi kiyamar fa a duniya za a yi ta ba wani waje daban za a kai ka ba a nan duniyar ne za a yi kiyama a nan duniyar ce nan duniyar da ka sani a nan ne za a yi kiyamar da taron da za a yin da hisabin da za a yi du a nan ɗin ne amma an canja maka ƙasar an canja masa ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce saman kyakkecewa take yi saboda saukar mala'iku za ka ganta ta yi jazar kaddihan kamar jar fata wa jawabu idza shi ne fama a azamul haul fa idza a lokacin da sama ta kyakkece ai ma'ana al'amarin yayi tsanani a lokacin Allah ka sauƙaƙa mana Allah ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziba shin da wanne ne kan daga tarin ni'imomin da Allah ya mana muke karantawa abi akhbarikum bi ahwali yawm al-hashr labarin da Allah yake bamu na tara mu da zai a alkiyama nan tun a yanzu mu yi tanadi kafin ruwa ya kare wa dan kada litas'adu lahu domin ku yi tattali shine kuke ki an bi gairihi minan ni'am ko ku da wasu ni'imomin da Allah ya mana ne muke kin bin Allah muke kin bin manzansa Allah ta'ala ya ce fa yau ma'izin an sake komawa kan kiyama a wannan wuni fa la yus'alu an zambihi insun wala jan wani mutum ko wani aljani la yus'alu an dhanbihi ba za a tambaye shi dangane da zanubinsa da ya aikata ba ba za ma a tambaye shi zanubinsa ba to me yake nufi alhali ranar alkiyama kuma ranar tambayoyi ne an ce ba za a tambaya ba wasu malamai suka ce abinda ake nufi daga cikin magabata kamar qatada da abdahak ai lokacin da aka gama hukunci ne masu laifi sun shiga wuta Allah kamar na tsari da ita to in sai riga sun shiga kuma yanzu ba za a yi bibiya akan abin da suka aikata ba za a rabu da su tunda hukunci ya tabbata wasu suka ce a'a a mawkifin kiyaman ne akwai lokacin da za a tambaye su akwai lokacin da ba za a tambaya ba ai la yusalu an dhanbihi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wala yusalu an dhunubihimul mujrimun eh waɗanda suke da manyan masu laifi ba za a tambaye su dangane da laifukansu ba a wani lokaci ne amma manna mala ya ce wa yus'alu na fi waqtin akhar a wani lokacin kuma za a musu tambayar ka san yanayin alkiyaman ba bai daya bane matakai matakai ne matakai matakai ne shi kansa hisabin ma ba guda ɗaya tak za a yi ba matakai matakai ne akwai lokacin da za a ɗauko littafin mutane da aka yi rikodin sai a ɗora a kayan ma'auni akwai lokacin da ayyukan da bawa ne yayi sallar da kai azumin da kai sadakar da kai sada zumuncin da kai rukun amanar da kai da makamantansu su za a dauka sai a maida su kamar jiki su ma sai a auna su a ga nauyin su akwai lokacin da kai din ne abocin aikin za a dauke ka su kutumu a daura ka ga yaya nauyin ka yake wannan duka nasosi sun tabbatar so matakai matakai ne shi kansa kuma salo din ma da za a yi matakai matakan na binciken su mabambanta ne to nan ana faɗa ne dangane da wani yanayi akwai yanayin da ba za a tambaye su dangane da laifukansu ba amma a wani lokaci za a tambaye su ka kauli ta'ala kamar yadda Allah madaukake faɗa cikin suratul hajar fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malu sai da Allah ya rantsuwa ce ina rantsuwa da ubangijinka lanas'alannahum ajma'in sai mun tambaye su baki ɗayan su amma kanu ya'malun akan abin da suka aikata cikin araf Allah subhanahu wata'ala ya ce wala nas'alannal ladina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin annabawan ma sai an tambaye su mu da aka aika mana sakon sai an tambaye mu wal jannu huna wafi ma sayati bi ma'ana aljinni wal insu fihi ma bi ma'ana al insi mutunin da ake nufi da kuma aljanan don haka Allah ta'ala yace fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban ana tanana ta wannan su aya shin da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ubangiji yana son mu yana ta tuna mana ni'imomin da ya mana domin mu san Allah fa ya mana mu gode masa kada mu juya baya a irin tarin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya mana babban juya baya kuma shine aqidin Allah subhanahu wataala aqidin manzansa sallallahu alaihi wasallam abil akhbar bima yusjirukum an sharril muaddi ilayhi labaran da Allah yake baku da yake tsawatar da ku daga sharrin da zai iya kai ku wato wanda karyata Allah zai iya kai ku gare shi kuke karatawa an bi gairahi ko kuma da wannan daga cikin ni'imomi Allah ta'ala ya ce yu'raful mujrimuna bisimahum ranar alkiyama fa kowa yana tashi da lambarsa ne Allah ka samu tashi cikin haske annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ummati yub'athuna yawmal qiyamati ghurwan muhajjalina min athar alwudu al'umma ta ranar alkiyama za su tashi suna haske irin na danda hajal dokin da suke cewa hajal doki ne wanda yake bakin doki baki wulik to amma kuma goshinsa fari ne ƙwabrinsa na gaba fari ta ƙasa sannan nan ma kuma fari wato wai dandame fari biyar to shi ne hajjala to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce al'umma ta a ranar alkiyama za su tashi suna yin haske irin na dandame fari biyar sai fayyace mana yace saboda guraben alwala ka wanke fuskarka ka wanke nan ka wanke kafafunka sai a kiyama sai ka tashi kana haske ai Allah ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh a ranan da wasu fusake za su yi haske Allah ka sa namu ne wasu fusake kuma za su yi baki inji Allah to shine Allah ta'ala ce yu'raful mujrimuna bisimahum su wato manyan masu laifi su ne mujirmai za a iya gane su bi simahun da alamominsu ai sawadil wujuhi za su tashi a ranar alkiyama fuskar su ta yi baki yanzu kaga iblis shugaban kafirai shi idan ya tashi a ranar alkiyama a goshinsa sai a rubuta kafun fa'un ra'un arabe ba a haɗa suke ba haka annabi ya faɗa ka fa ra kafin fa'un ra'un a goshinsa kaga kafirun kenan zai tashi da wannan tambarin waɗansu kuma za su tashi yadda ka san irin tawaga tawaga ta girmamawa tawaga wadda ake girmamawa misali kama a ce jakadu sun zo mun gane yanzu misali ƙasa idan wani jakada wani bako irin na diplomasiyyar nan ya zo a matsayin babba baka gana shimfiɗa masa ma red carpet ba kuma kaga an kawo mota ta musamman an ɗauke shi ko da masu abin nan ko to akwai waɗanda a haka za su tashi a ranar alkiyama a kai su wajen da za a tsaya haka annabi ya faɗa ya faɗa kala-kala sai da fan nau'o'i suna nan duk malamai sun yi bayani akan irin wannan matakan yadda suka zo a cikin ingantattun hadisai ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah cikin adda'u wad dawa ya tattauna wannan matsalar sosai ne yadda mutane za su zo a ranar alkiyama Allah ka samu na cikin wanda za ka raba to su waɗannan za su zo su za a gane su da alamar su wa zurqatul uyun za a gan su idanun su tsulli tsulli kamar yadda Allah madaukake ya ambata wani hashrul mujrimina yawma idhin zurqa za mu tada waɗanda suke manyan masu laifi a ranar zaga idan su zurqa zurqa shine tsilli billi ido yayi zuru zuru to za ga su akwai alamu daban-daban da za tashi da shi a ranar alkiyama yanzu kaga wanda yake mai tsananin girman kai a ranar alkiyama sai Allah ya shi kaman kaman kiyashi mu ga ta faɗi kuma mutane suna ta taka kansa kuma ba wai baya jin ciwo ba kuma za a gane shi ne amma bai isa mai da kansa babba ba wanda baya adalci a tsakanin matansa zai tashi kuma gefensa ɗaya a rube mai shambale ta gefe ɗaya e wa shiqquhu jaa yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun akwai alamu dai suna nan barkatai masu yawa hadisai daban-daban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ambata yadda nau'o'in laifi nau'o'in laifi mutane za su tashi da irin wannan sifa a ranar alkiyama to shine nan Allah ya ce yu'raful mujrimuna bisimahum manyan masu laifi za a iya gane su da alamomin su don haka Allah ya ce fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam domin a walakanta su za a damke su ne ta makwarkwadar su da kuma dugadugan su makwarkwada shine nan gashin da yake gaban doki nan raƙumi ko doki da yake gaban goshinsa shi ake cewa makwarkwada irin wannan gashin in ka kama to suna rusunawa raƙumi in ka kama masa wannan gashin sai ya rusuna to sai a kama wannan gashin makwarkwadan sai ya hada da kafafu sai a jijjiga su ai tudammu nasiyatu kullum minhum ila qadamayhi min khalfin aw qidam za a hada makwarkwadan kowanne ɗaya daga cikin su zuwa ga dugadugansa ta baya kuma an bankare shi auqidam ko kuma ta gaba wayul kafin nar sai a jefa shi a wuta wannan bayan an gama hisabi kenan wato in an gama hisabi su yan aljanna a matsayin tawagar girmamawa mala'iku na raka su kuma ana nusar da su kan hanya waɗansu sun bude musu kofa ana jiran su wani waje an ce sai sun je a bude kofa wani waje aka ce musu a'a suna zuwa ma kofan a bude take wa futihat abwabuha wato dama an riga an bude kofar su mala'iku suna cewa salamun alaikum ɗibtun fadkhuluha khalidi to su kuma waɗancan za a jefa su ne ta cikin walakanci to kaga ubangiji subhanahu wata'ala bai bar mu a cikin duhu ba irin waɗannan ababe duka Allah yana ambata mana ne saboda mu riki izina domin mu makan mu faɗa mu bi tafarkin da zai kai mu mu tsira a wajen Allah subhanahu wata'ala ni'ima ce inda Allah ya bar mu cikin duhu to kaga da shine sai ya zamanto ba a mana gata ba amma Allah ta'ala ya haska mana hanya shi yasa yace fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wadanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kam kuke karetawa abi hadha tahdhiri li yanzajira bihi man arada Allahu lahu al-falah da irin wannan gargadi domin wanda duk Allah ya nufe shi da samun rabo ya zan ya fadaka kuke karaitawa an bi gairahi koko da wasu ni'imomin wa yuqalu li ahlin nar kuma za a gaya ma waɗanda suke yan wuta hadhihi jahannamu allati yukathibu biha almujrimun to wannan ita ce jahannamar da manyan masu laifin nan suke karyatawa fi duniya a nan duniya lirtikabikum ma yakatabi takdhiba biha min janibihim yayin da suke aikata wato suka aikata abin da ya hukunta musu shiga wannan wuta kaga kamar yanzu misali an yi musu an yi musu kashedi wato kamar yanzu an yi musu bana ce kashedi ba kamar an musu ba'a eh an yi musu ba'a ne tunda yanzu gashi sun karyata wuta yanzu kuma sun samu kansu a cikin wuta sun ce wutar ba gaskiya ba ne annabin ma da ya zo da saƙon duk ba gaskiya ba ne yanzu kuma ga sun san kansu to sai a ce hazihin jahannamun lace yukazibu bi halmujrimu wannan to ita ce jahannaman nan wanda manyan masu laifi suka karyata ba zama a ce wanda kuka karyata ba sai a ce wanda manyan masu laifi suka karyata Allah ta'ala ce ya dofuna bainaha wa baina hamimin an su waɗanda suka shiga wuta Allah kamar na tsari da ita za su dinga kai kawo baina ha tsakanin wutan wa baina hamimin da tsakanin wani ruwan zafi an wanda ya kai matukar tafarfasa ma'un harun shadidul harara ya kai matukar tafarfasa eh yusqawnahu za a rika shayar da su idhas tagathu min harin nar in sun nemi a agaza musu daga tsananin zafi na wuta to sai a dauki wannan yana bakin gaba ne shi wajen jahannama yake so sai a fitar da su sai a ba dura musu wannan ruwan sai kuma sake maida su ai tula bata rubu da kalaye ba an manqusu ne kama a ce qaf wato katada yake cewa taratan yu'adhabuna fil jahim wa taratan yusquna min al hamim wani lokaci za a dinga azabtar da su ne a cikin wutar wani lokaci kuma za a fidda su bakin gaba sai a shayar da su daga wannan ruwan hamim din kamar da Allah ta'ala ya ce idhil aglalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun kaga sai aka kawo abu guda biyu ne nau'in azaba an sanya musu sasari idil aglalu fi anaqihim sasari a wuyansu ai takunkumi ba sasari ba takunkumi a wuyansu wasalasil da kuma sasari yushabuna fil hamimi ana jan su a cikin ruwan zafi thumma fin nar yusjarun sannan kuma sai a kai su cikin wuta kuma a babbaka su kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata dangane da shajaratun zaƙom ko ya ce ina ha shajaratun takharuji fi aslil jahim har a ƙarshe a siyakin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce thumma inna lahum alaiha la shauban min hamim thumma inna marji'ahum la ila aljahim kaga da kace thumma inna marji'ahum sai nuna shi a waje take mun gane yadda siyakin yake ko to shi saka nan Allah subhanahu wataala ce ya tufuna bainaha wa baina hamimin an suna kai kawo tsakanin ita wutar da kuma ruwan zafi mai tsananin tafasa da aka ajiye a waje shi ko ruwan zafin ba kawai ruwa ne da ka sani da yake fitowa irin wanda ka sani ba a ce an jawo ruwa a rijiya ko ruwan kogi ne aka tafasa shi aka tafasa shi a'a ba wannan bane ba wannan bane san wutar duniya hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wutar duniya kaddara ka ce tumbudi ne na dutsen volcano magma din nan ta fito ai ka san yana ɗaya daga cikin abin da yafi kowanne abu tsananin zafi to koda irin wannan ne ɗaya ne bisa saba'in ɗaya bisa saba'in na wutar jahannama ɗaya ne bisa saba'in na wutar jahannama Allah ka mana tsari da ita to ruwan da yake fita daga cikin 'yan jahannama tunda ka san mataki-mataki ne aina ambata mana ramuka-ramuka ne har kasa ko ruwan da yake narkewa a jikinsu da ɗiwar da take fita da jini da abubuwa na ƙazanta da yake fita a jikinsu shine idan ya taru kuma sai a ajiye shi ya kwarara sai a masa wani irin special tafasawa shine abin da ake shayar da su hamim din Allah ka mana tsari da azaba wuta ba ta da daɗi Allah ka nesantar da mu da ita Allah ka sa aljanna ta zama makomar mu za mu tsaya a nan wajen insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da shi abinda ko muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuma mun samu bakunci na Alhaji Aminu Ya'u wanda dama ya rubuto takarda akan zai kawo mana ziyara a wannan majalisi insha Allah Alhaji Aminu Ya'u sananne ne dai ana masa inkiyar TCN ko yanzu ka ai sai dai a ce azar Alhaji Aminu Ya'u azar tun nan ajiye aiki to muna masa maraba da zuwa ubangiji Allah ta'ala ya yi jagora musan ko
tisiyan da yi jawabi ne a takaice ba lokaci ya fi kawo masha
ba zai kai ba ai
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya ikonsa ya ara mana rayuwa ya kamu zuwa wannan lokaci kuma ya hallara mu a wannan wuri mai albarka a cikin wata mai albarka ba don komai ba domin shauraran alkur'ani mun san cewa alkur'ani shine littafi mafi girma a doron ƙasa wadda aka aikowa manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan wata ne wadda ake masa kirari da watan alkur'ani kuma mun haɗu domin mu ji maganganun allah da kuma wasu hadisai wadda suka zo da fassararsa daga bakin manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya wajaba a gare mu bayan shauraro mi aiki da abubuwan da muka ji da darussan da muka dauka zuwa wurin tafsir ba kawai mun zo ne saboda mu ji mu koma gida ba za mu yi aiki da shi ba ya kamata duk abin da muka ji mu koma domin mai aiki da shi kamata ya ce a yadda muka zo idan muna da wasu kurakurai da suke tattare da mu bayan mun shaurari alkurani mun koma mu zamana yararru wadda za mu samu ceton alkurani saboda me saboda shi alkurani an ce yana ceto kuma aiki da shi da karanta shi su ne za su kawo ga haka saboda girmansa in ka karanta shi akwai lada ka tsaya ka shaurare shi akwai lada kama duba shi kawai kana duba shi akwai lada to don haka alkur'ani ba karamin abu ba ne da wannan ne nake jan hankalinmu domin abin da duk muka tsaya muka shaurara mun koma mai aiki da shi saboda mu samu mu tsira ranar gobe kiyama Allah ubangiji ya samu dace kuma na zo wannan majalisi ne domin na kawo ziyara ga malaminmu Sheikh Dr. Magaji Bafa wadda malami ne gare mu kuma muka zo domin mu zo mu nemi addu'o'insa da addu'o'inku dangane da lamari da yake faruwa a wannan rayuwa tamu don haka addu'a ita ce mafi ala saboda ita ce saiful muminin saboda duk wanda ya sa addu'a a gabansa insha Allah za a samu nasara a kowane al'amari ne muna da bukatar addu'o'inku garin ruwa kuma suna da bukatar addu'o'inmu ƙasashenmu suna da bukatar addu'o'inmu sannan kuma dukkan kasashen musulmai a yadda yanzu halin lamari yake faruwa a duniyan nan suna da bukatar addu'o'i kuma Allah ya sa mun zo goman ƙarshe na azumi wadda a cikinsa muke fatan sha Allahu za mu kasance ko kuma insha Allah lailan lailatul qadari za mu riske ta a cikin wayannan goma na ƙarshe so don haka za mu intensifying din addu'o'inmu ko mu ringa saka kayuwanmu da kasashenmu da duk wanda ya kamata ya kamata da a sa su a cikin addu'a a saka su a wannan lokaci da fatan Allah ubangiji ya sa mu dace kuma Allah ubangiji ya sa yadda aka fara wannan abu mu je ga zuwa ƙarshe lafiya kuma Allah ubangiji ya sa muna daga cikin bayu bayin da za a yanta cikin wannan wata mai alfarma kuma Allah Ubangiji ya sa yadda muka halarci wannan azumi na watan Ramadan na wannan shekara na baɗi ma Allah Ubangiji ya sa a yi da mu saboda wasu mu suna nan bara kuma yanzu babu su insha Allah kamar yadda muke Allah Ubangiji ya kai rayuwar mu wata shekara ma a yi da mu da wannan nake cewa na gode Allah ya sa mu dace Allah ya tabbatar mana da alkhairi kuma malam Allah ubangiji ya kara masa lafiya ya kara masa ilimi da basira Allah ubangiji ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh addu'o'in mu sannan kuma dukkan kasashen musulmai a yadda yanzu halin lamari yake yake faruwa a duniyar nan suna da bukatar addu'o'i kuma Allah ya sa mun zo goman karshe na azumi wanda a cikin sa muke fatan insha Allah za mu kasance ko kuma insha Allah daren lailatul qadari za mu riske ta a cikin wayannan goma na ƙarshe to da haka za mu inspire din addu'o'in mu ko mu ringa saka kayowan mu da kasashen mu da duk wanda ya kamata ya kamata a sa su a cikin addu'a a saka su a wannan lokaci da fatan Allah ubangiji ya sa mu dace kuma Allah ubangiji ya sa yadda aka fara wannan abu mu je ga zuwa ƙarshe lafiya kuma Allah Ubangiji ya sa muna daga cikin bayu bayin da za a yanta cikin wannan wata mai alfarma kuma Allah Ubangiji ya sa yadda muka halarci wannan azumi na watan Ramadan na wannan shekara na baɗi ma Allah Ubangiji ya sa a yi da mu saboda wasu mu suna nan bara kuma yanzu babu su insha Allah kamar yadda muke Allah Ubangiji ya kai rayuwar mu wata shekara ma a yi da mu da wannan nake cewa na gode Allah ya sa mu dace Allah ya tabbatar mana da alkhairi kuma malam Allah ubangiji ya kara masa lafiya ya kara masa ilimi da basira Allah ubangiji ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na insha Allah
To, masha Allah, kamar yadda Allah Aminu ya wuce siyar da gabatar da jawabi a takaice, akwai takardu da dama a hannuna zan samu isar da wadda suka samu saboda lokaci. Na farko dai akwai wata bayar Allah ta aiko da kuɗi naira ɗari biyar ta ce a bayo malam to sakonta ya iso don ta sani. Sannan a jiya a kwando da ake zagawa a ciki wajen neman taimako don marayu, a jiya an samu kuɗi naira dubu sha shida da ɗari ɗaya da sittin. A yau kuma taimakon da aka samu a kwanduna shine naira dubu takwas da ɗari tara. Sannan har ila yau a yau ɗin an gudanar da rabon kayayyakin tallafin marayu ga waɗanda Allah ya sa suka amfana da wannan tallafi a wannan rana har mutum ɗari biyu da goma. wanda ya kunshi kayan abinci, tufafi da sauransu. Kuma kwamiti suka ce a sanar cewa akwai bukatu da dama na sha'anin marayun nan wato a bayan sallah insha Allah akwai aurar da yara marayu, akwai bukatar hidimar makarantarsu wadda kwamiti dama yana ɗauka ɗawainiya da dai sauransu. Akawun namba kwamiti ya ce a sake sanarwa shine ɗaya uku ɗaya ɗaya hamsin da uku sittin da hudu arba'in da biyu wato 13 11 53 64 42 katagun welfare openness center bankin kuma shine zenith bank a yau an samu kuɗi abin da ake tattarawa har kuɗi naira dubu uku da ɗari takwas da goma tare da kayayyaki waɗanda wasu bayan allah suka bayar ciki har da wata bayar Allah da ta bayar da sakon na kaya set goma na yara da gyale uku da hijabai biyu da ma wata da ta ba da sabon hijabi da dai wasu ma da suka ba da kaya daga ciki akwai wata biyar Allah ta ce a sa wa mijinta a addu'a ba shi da lafiya da wadda ta ce a sa ‘ya'yanta a cikin addu'a Allah ya shiryar mata da su da kuma waɗansu yara su ma sun ba da gudunmawar kuɗi suka ce a sa mahaifiyarsu a cikin addu'a Allah ba ta ikon zuwa aikin hajji. To, akwai wata biyar Allah da ta rubuta wannan takardar shi ne na uku ban samu na karanta ba, wato ita ta yi adalci, ta yi bayanin cewa ita dai ba mareniya ba amma mahaifinta mai ƙaramin ƙarfi ne sosai, kuma ta koyi ɗinki, to kuma ba ta da keken ɗinki, shine take neman ko a samu wani bawan Allah ya saya mata keken ɗinki domin ta duka yi don ta rika taimakawa iyayenta gashi ta ba da adireshinta da lambar waya sai kuma malam masu neman addu'o'i saboda lokaci akwai waɗanda yayi wanda ya rubuto yace kasuwancinsa yayi ƙasa jari har yana neman ya gagare shi a sanya shi a cikin addu'a albarkar wannan wata mai alfarma Allah ya bunkasa masa wannan aiki na wato wannan sana'a ta su ta kasuwanci akwai waɗanda suka tafi neman aikin post a Bauchi suka ce a sanya su a cikin addu'a Allah ba su nasara a wannan tafiya neman aiki na ɗan sanda akwai wani da yace shi kuma yana rikicin fili ne yau shekara uku shi da wasu suna neman cutarsa a sanya shi a cikin addu'a Allah daidaita wannan abu Allah batar masa da da hakkinsa da hukunci kuma da zai gyara exams ya ce a sanya shi a cikin addu'a Allah ba shi nasara sai marasa lafiya akwai makwabtan wannan masallacin akwai malam ado musa phd akwai malam bada masu wata da kuma makwabtan wannan masallacin ne suka ce zuma a sanya su a cikin addu'a albarkacin wannan wata Allah ya ba su lafiya akwai su alhaji idris baban malam su alaramma balaba ko su alhaji alimillah da su malam shehu dan agaji sa malam ali dan agaji to dai da sauran waɗanda suke gida da wasu suna a asibiti Allah ya ba su lafiya wazirin dan malikin katamu alhaji abba zaki ya samu sauki ya koma gida a ci gaba da sanya shi a cikin addu'a Allah ya kara masa lafiya sai kuma masu bukatu ciki har da wadda take neman miji na gari
وصلوا على النبي الكريم اللهم إنا نسألك اتباع رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والغفر الآخرة التي إليها حتى لنا من كل شر da kasashen karin daga sharon wanda ya karin daga sharon marabta da sharon masu kullum da kayan mana al'umma ta mu addini Allah ka shirin da mahanya madaidaiciya wanda ba su da lafiya Allah ba wani ka ba su lafiya Allah ka sa jiniya ta zama su musu kafawa wannan su ga musu Allah ka gaba ta musu wannan suke musu bukatu Allah ka fi musu da zukatan mu ka fi musu da zukatan ka biya mana bukatun mu أسألك اللهم بأنك اللهم الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والحمد لك أسألك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين